أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah mun gode wa Allah tabaraka wata'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna 22 ga watan safar hijira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 19 ga watan Septemba shekara ta 2022 miladiya mun dawo kan karatunmu na bulugul maram min jami'a dillatul ahkam muna cikin babin da yake magana akan sifatus salah babin da yake magana akan siffar yadda ake gabatar da sallah za mu tashi akan hadisin da yake cewa wa na aisha radiyallahu anha qalat ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an رواه النسائي وصححه ابن خزيمة وأنا عائشة رضي الله عنها رجستنا عائشة الله كرامة يدا قالت تاتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقا النبي صلى الله عليه وسلم الله ثبت غريشي يصلي متربعا ينا ينصلى كما يا زونا يا سنيا كفافوانسا تغبا يا زونا كان ابن زمانسا رواه النسائي امام النسائي ne rawaito wannan hadisi wa sahu ibn kuzaima ibn kuzaima ya inganta shi ah bayan an gama mana maganar ruku'u da yadda mutum zai yi da hannunsa yayin ruku'u sai aka zo mana maganar zama kuma cewar mutum idan ya zauna cikin zamansa ga ya irin zaman da zai yi zaman sallah to a ciki sai aka mana wannan hadisin yana magana akan wani zama ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin sa wanda ake ce masa tarabbu shi kuma tarabbu ana nufi da shi cewa a sanya kafar dama a kasan kafar hagu sannan a sanya duddugen kafan hagu a saman a kasan wato duddugen kafan dama sannan a dora wato tafuka a kayansa irin wannan zaman da yadda na yanzu na haka haka din nan kaga abun zaman yana baya amma kafafuwan kuma an dawo da su gaba to take cewa ta gane sallallahu alaihi wasallam yayi irin yayi sallah a haka to anan malamai sun yi magana cewa shi tarabbu'i irin wannan zama mutum zai iya yin sa a sallah idan yana cikin rashin lafiya bashi da lafiya ba zai iya yin wadancan zama guda biyun nan da aka lissafa na cewar ya zauna akan kafar hagu ya coka ta dama ko ya zamar da kafar hagu ya zauna akan abin zaman sa ya coka ta dama ba idan ba zai yi waɗannan zama guda biyun ba rashin lafiya ya same shi to zai iya yin irin wannan zama din na tarabbuyi haka din nan ya jawo kafafun gaba ya zauna haka ne ya nade su ya zauna وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين سجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصاه الحاكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما رضي عبد الله بن عباس الله قال مسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتوا سمع النبي صلى الله عليه وسلم ثبت غريشي كان يقول بين سجدتين يا كسن شينا فلا تكاني سجلا غدا بيو اللهم اغفر لي Allah ka gafarta mini warhamni Allah ka ji kaina wadini Allah ka shiyar da ni wa abini Allah ka bani lafiya warzuqni ya Allah ka azurta ni rawul arba'a ashabu sunani su suka rawaito wannan hadisi Tirmidhi Nasa'i Ibn Abu Dawud da Ibn Majah kenan illa Nasa'i banda Nasa'i a ciki yace wal lafzu li Abi Dawud wannan lafazin na Abi Dawud ne wa sahahul Hakim sannan Hakim ya inganta shi to wannan hadisin kuma na Sayyid Abdullah ibn Abbas yana gaya mana cewar bayan mutum yayi sujjada ya dago me zai yi idan yana sallah yake gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi sujjada idan ya dago yana karanta wannan addu'a addu'ar ita ce Allahumma ghfirli ya Allah ka gafarta mini warhamni wahdini wa'afini warzuqni kaga yana neman gafaran Allah tabaaraka wa ta'ala shine abu na farko da yake yi sannan yana neman Allah ya masa rahama warhamni ya Allah ka min rahama wahdini ya Allah ka shiyar da ni saboda dukkan wata shari'a tana hannun Allah tabaaraka wa ta'ala wa afini ya Allah ka bani lafiya to malamai suka ce lafiyan nan duka biyu lafiya na jiki da lafiya a cikin rayuwar da zaka yi warzuquni ya Allah ka azurta ni wannan arzikin shi ma duka biyu duk abin da Allah zai baka na rayuwa Allah ya sa maka wato albarka a cikin sa rawahul arba'a ashabu sunani tirmidhi nasa'i duk da ya ce banda nasa'i abu dauda ibn majah suka rawaito wannan hadisin sannan yace lafazin na abi dauda ne kuma hakim ba inganta shi saboda haka dai ana gaya maka kai mai yin sallah cewar idan ka dago daga sujjada zaka yi addu'a a wannan addu'ar ita ce Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni ana so ka karanta wannan addu'a idan ka dago daga sujjada sannan ka sake komawa haka tsakanin sujjadodinka kenan zaka karanta wannan addu'a din duk abin da ka samu kuma bayan wannan ma zaka yi ko wannan addu'a din ko kuma ka samu wata wanda ba ita ba zaka iya karantawa wa an malik bin huwairis radiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idha kana fi witrin min salatihi lam yanhat hatta yastawiya qa'idan rawahu al-bukhari wa an malik bin huwairis daga malik dan huwairis radiyallahu anhu Allah ya dade shi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli lalle shi ya gane sallallahu alaihi wasallam yana sallah faiza kana fi wutrin idan ya kasance a cikin wutri min salati ne daga sallansa lam yadhhab lam yanhat baya mikewa hatta yastawi qa'idan har sai ya daidaita a zaune rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya rawaito wannan hadisin a wannan hadisi an samo shi daga Malik bin Huwairis kamar yadda muka sani dai kullun shi ibn hajar asqalani radiyallahu anhu abin da yake mana duk hadisin da zai kawo maka in ya gama waccan mas'alan to zai shiga wata daga kaza sai kaza sai kaza zai tsara maka yadda zaka gabatar to hakan ne yake faɗa mana yanzu ya gama mana maganar sujjada ya shigo mana kuma maganan zama ya gama mana maganan zaman daga sujjada sai dagowa a tafi ka daga ka tafi wata raka'a to anan yake magana yanzu sai ta ne sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana yin sallah a wutirinsa to yana zama baya miƙewa sai ya zauna ya daidaita a zaune shi kuma wutiri shine raka'a ɗaya ko raka'a uku kenan raka'a ɗaya shine wutiri ai biyu ai shafa'i ne raka'a uku shi ma wutiri ne kaga hudu ma shafa'i ne to saboda haka biyar wutiri shida kuma kaga ya koma shafa'i ya ce shafa'i shine abin da yana da dan uwa zai zama biyu to annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi raka'a daya in ya tashi zai yi ta biyun nan to yana zama sai ya daidaita a zaune kafin ya miƙe ya tashi to wannan hadisin yana mana magana kan a jalsatul istiraha zaman hutu da ake yi akwai wani zama da ake yi idan mutum ya ɗago daga sujada na biyu akan ya miƙe sai ya zauna to a kansa wannan hadisin yake magana to ya yake ya matsayinsa yake wannan zama ɗin to malamai sun yi saɓani akan zama jirasatul istiraha zama na hutun nan da ake yi me matsayinsa ya yake sun yi saɓani a ciki wasu suka ce wannan zaman da ake yi na tsakanin in ka yi sujjara in ka dago kafin ka sake tafiya wasu suka ce sunna ne daga cikin sunnonin sallah shi wannan zama wannan magana ce ta Imam Shafi'i ya faɗi haka sannan kuma wata ruwaya ta Imam Ahmad ya faɗi haka suka gaba hujja da wannan hadisin da muka karanta yanzu suka ce ga hadisin Malik bin Huwairis ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zama yana zama idan yayi raka'a daya kafin ya miƙe ta biyu suka gaba hujja da wannan hadisin sannan wasu malaman suka ce wannan zaman baya cikin sunnonin sallah kwata-kwata ba sunna bane ko ba musahabbi bane shi wannan zaman waɗannan malaman kuma su ne imamu abu hanifa da imamu malik da kuma wani shahararren ƙauli na imamu ahmad bin hanbal kaga a can an faɗe shi a nan ma kuma ya sake dawowa sannan kuma wannan shine maganar sayyidina umar da sayyidina ali da abdullahi bin mas'udin da abdullahi dan abbas sannan nu'man bin ayashin yake cewa ya ga sabani sallallahu alaihi wasallam da yawa ya gansu da yawa sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga da yawa amma bai ga suna zama idan an idan za a tafi raka'a ta biyu ba ya ga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa ya ga sun yi sallah tare da shi amma bai gansu suna zama in an yi raka'a daya in za a tafi ta biyu nan su zauna kafin su tafi ba bai ga suna yi ba sai malaman suka ce sun ɗauki wannan zaman zaman da wannan hadisin ya faɗa cewar za ka zauna idan ka yi sujjara in ka ɗago za ka zauna kafin ka miƙen nan sun ɗauki hadisin nan akan cewa a'a za ka aikata haka ne saboda rashin lafiya ko saboda tsufa saboda girma ba za ka iya miƙewa ka tashi ba in kai sujjada ta daya ka dago in kai sujjada ta biyu ba za ka miƙe ba ka tafi raka ta biyu to ba za ka yi na'am na'am ka dago ka sake hakan nan eh sujjada ta biyu sai ka zauna kai da kafin ka tashi ka miƙe to sun dauki wannan sun dauki wannan akan cewar idan rauni ne rashin lafiya ne ya kama ka ba za ka iya miƙewa ba sai ka dan zauna tukunna sai ka tashi sai ka miƙe ko kuma girma ne ya same ka to sai kai haka sannan suka ce wannan hadisin da Malik bin Huwairis ya rawaito wannan zaman shi Malik bin Huwairis ya zo Madina wajen Ali sallallahu alaihi wasallam a shekara ta tara ne a shekara ta tara ya zo kaga Ali sallallahu alaihi wasallam kuma shekara goma ya Madina saboda haka ya zo Madina Ali sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 62 saura shekara ɗaya Ali sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya saboda kai suka ce to kaga anan zaka gane cewar wannan zaman Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a gaban sa ne saboda yanayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki lokacin ma ya kusan barin duniya to sai suka ce to haka saboda haka shine hujjar su ta cewar ba za a yi wannan sama ba kenan saboda ai abu ma ya kare tukunne yazo shi wanda ya rawaito hadisi sannan bayan nan malaman suka ce idan ka duba wannan zaman da ake ce masa jalsatul istiraha zaman hutun nan babu wata hay'a a cikin sallah wanda ba a mata zikiri sai shi duk motsin da zaka yi a sallah sai kai zikiri ai amma shi idan kai shi me zaka yi babu idan zaka yi ruku'u zaka ce Allahu akbar in ka dago zaka ce sami Allahu alhamdu rabbana wa lakal hamdu in zaka yi sujada zaka ce Allahu akbar in ka dago zaka ce Allahu akbar in zaka yi sujada zaka ce Allahu akbar in ka dago zaka ce Allahu akbar ka miƙe to shi in ka dago me zaka ce ko in ka zauna me zaka ce shi kaga bashi da zikiri to duk wata hay'a ta sallah kuma ana masa ana ana yin zikiri a ciki saboda haka sannan kuma malaman da suka ce ba za a yi nan ba sai dai in girma ne ko tsufa ya jawo suka ce sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan dai ne Umar bin Ayyash muka ce ya ce ya ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sahabbai da yawa ya gansu amma bai taba ganin in za su yi sallah sun yi wannan zaman ba in sunna ne za su bashi in musahabi ne za su bashi ba za su bari ba kafin su sanin annabi sallallahu alaihi wasallam to me yasa ba su yi ba kaga baya cikin hay'an sallah sannan akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam wani zo ya sallah a gaban sa suna kafa hujja da wannan ba da yazo ya sallah a gaban sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar nan ba ta baje ka sake mun karanta shi yaje ya sake yace bai yi ba sake sai da aka yi sa uku ya koya masa yadda ake sallah bai masa wannan zaman ba masa wannan zama a ciki ba to saboda haka waɗanda suka ce za a yi zaman nan sun tafi akan cewa za a yi shi amma idan rauni ne ko rashin lafiya ne ya same ka yadda ba za ka yi miƙewa ba amma in babu wannan dalili to ba su ka yi irin wannan zama وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من احياء عرب ثم تركه متفق عليه ولاحمد ودار القطني نحوه من وجه اخر وزاد واما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا وعن انس رضي الله عنه daga sai na Anas Allah kara masa yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallama kwanata shaharar ya ce annabi tsada mita lausabata gare shi ya kasance ya yi kunutu tsawon wata guda ba da rukuyi bayan ya yi ruku'u ya duhu ala ahaya'in min ahaya'il arab ya kasance yana yin addu'a akan wata kabila daga cikin kabilolin larabawa sun mata rakahu daga ba sai ya bari mutabakun alaihi bukari da muslim sun haɗu akan wannan hadisi wali ahmad a wajen imamu ahmad wa zalu qudni da zalu qudni nawuhu kwatankwacin wannan hadisin min waje na akar ta wata fiska ta daban wa da sannan ya kara wa amma fi subhi amma a cikin asubahi falam yazal yaqnut hatta faraqa dunya bai gushe ba yana yin kunutu har ya bar duniya wa anhu radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kana la yaqnutu illa iza da ali qaumin أو دعا على قوم صحاه ابن كزيمة آه وعنه رضي الله عنه daga dai shi Allah kara masa yadda shi sai na Anas ni kenan annan nabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi tsara mita lazzabata gare shi kana la yaqnutu annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin kunutu illa iza da ali qaumin sai dai yana yin addu'a wasu mutane au da ala qaumin ko kuma yana addu'a akan wasu mutane sahu ibn kuzaima ibn kuzaima ya inganta shi وعن سعد بن طارق الأشيعي رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنتون في الفجر قال أي بني محدث رواه أحمد والأربعة إلا أبا داود آه وعن سعد بن طارق الأشيعي daga sa'ad dan tariq al-asja'i Allah kara masa yadda kala ya ce qultu li abina ce babana ya abati ya kai babana innaka qad sallaita kalfa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa kai sallah a bayan annabi tsara mace sabbata gare shi wa ababakar da sayyidina abubakar wa umar da sayyidina umar wa usman da sayyidina usman wa ali da sayyidina ali afakanu yaqnutuna fil fajr shin suna yin alqunudu a sallar asuba qala sai ya ce ai bunai ya kai dana mu da sun wannan fararen abu ne rawahu Ahmad Imam Ahmad ya rawaito shi wal arba'a da sabu sunan kenan Tirmidhi na Sa'i Ibn Dawuda Abi Majah amma banda Abu Dawud kenan banda Abu Dawud yace illa Abu Dawud banda Abu Dawud to wannan hadisan da makaranta an su kuma ba mun gama maganan jalsatul istiraha zaman da ake na hutu wata wani abin da ake a cikin sallah da zai kawo maka yanzu shine maganan kunutu addu'an da ake yi a cikin sallah me matsayinsa waɗannan hadisan da ya karanta muka karanta yanzu da tafasil din su gashi kamar yadda aka ji hadisin farko da yayi magana cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kunutu tsawon wata guda amma bayan ruku'u yake yi kaji magana ɗaya ko ka rike wannan bayan ruku'u sannan yana yin kunutun ne a wasu mutane wasu kabila daga cikin kabilolin larabawa sannan a ruwayan kuma imamu abu da zalu kudini aka ce yana yin kunutun ne a cikin asubahi ko bai gushe ba yana a cikin asuba kaji biyu to bayan nan hadisi na gaba ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin kunutu baya yin kunutu gaba daya sai dai in zai addu'a akan wasu mutane ko kuma zai addu'a eh zai addu'a kan wasu mutane sun yi wani abu kaji magana ta uku ko magana ta hudu bayan wannan hadisin da makaranta shine na Sa'd bin Tariq din nan yake tambayan babansa yace kai sallah a bayan sai na annabi sallallahu alaihi wasallam kai sallah a bayan sayyidina Umar ka yi sallah bayan sai na Usmanu ka yi sallah bayan sai na Ali suna yin kunutu a sallah zuwa ko ba sa yi yace kai dana wannan fararren abu ne to kaji maganganu guda hudu to zamu yi bayanin yadda malamai suka ce akan waɗannan maganganun akan kunutu meye matsayin sa to daga farko dai an yi magana akan cewa a cikin hadisi na makaranta na farko cewar yin kunutu a wutiri shine raka'an karshe na sallan da mutum zai yi kai sallolinka ka gama kai shafa'i to sai kai wutiri to a wutirin nan zaka karanta alkunutu saboda haka wasu malamai suka ce ba a yin kunutu sai a wutiri kawai ba wani wajen da za a yi kunutu sai wannan wajen sune imamu sauri da abu hanifa suka ce ba kunutu sai a wutiri kawai za a yi raka'anka guda daya na ƙarshe na sallah na ranar da kake to anan ne kawai za ka yi kunutu ba nan ba inda za ka yi kunutu sannan wasu malamai kuma suka ce za a yi kunutu a sallar asubahi wannan masaban da muke kai kenan za a yi kunutu a sallar asubahi a tsawon zamanin ka har mutum ya bar duniya ba zai je yin kunutu a sallar asuba ba wannan shine maganar Imamu Malik da Imamu Shafi'i so kafa hujja da hadisin da makaranta yanzu nan ruwayan Ahmad da Zaliq ne da yake cewa wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraka duniya amma a sallar asubahi bai gushe ba yana alqunutu har ba duniya so ga hujja da wannan sannan imamu ahmad ibn hanbali shi kuma yace shi alqunutu ana yin sa ne idan masifa ta sauka haka kawai ana zaune ba za a yi alqunutu ba ba dalili da za a yi alqunutu sai wani wani masifa ta zo sai a yi sannan shi ya keɓanci liman ne kawai liman ne zai yi in ba liman ba ba wanda zai yi kaga shi ma aka ba hujja da hadisin makaranta yanzu nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisin na sai na arsin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya yin kunutu sai dai a wasu mutane kaga ai masiba ta zo kenan in wani bala'i ya zo tukunna sai a yi amma haka kawai ba za a yi ba sannan a cikin ruwayatin da aka yi wajen sa an samu sabani har yanzu shin alqunutun ana yin sa a sallar asuba ne kawai ko kuma za a yi shi a sallan azhar da la'asar ai asuba da magriba ka ake alkunutu ko kuma ya asuba za a yi ko kuma kowace sallah ma za mata alkunutu sai ya ce shi imamu ahmad bin hanbal muna faɗa maza imamu ahmad ne dan hanbali yace shi a wajensa za a alkunutu idan masifa ta sauka a kowace sallah idan masifa ta sauka a kowace sallah ba sai sallar azhar ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba ba in masiba ta zo ta za a rubutu kawai a kowace sallah amma shi din ma yace banda sallan juma'a banda sallan juma'a a sallan juma'a kan ba za a yi ba ya kaba hujja da hadisin Abdullahi bin Abbas ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wata guda yana yin addu'a alqunutu kenan yana yin alqunutu a sallan azhar da la'asar da magariba da isha'i da asubahi akan wasu mutane wasu kabilu kabilan bani salimin mutanen ra'il da zakwan da usayya abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura musu wanda za su karantar da su ne sun zo sun nuna gashi gashi sun musulunta aka nuna aka tura musu da za su karantar da su kawai su kashe su su kashe su kuma sun kashe sabban da yawa su kashe to dalilin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta musu addu'a har tsawon wata guda to wannan hadisin shine hadisin al-qunutu shi dayan sa kuma akan sa aka yi sabani waɗanda suka ce to eh annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a a ra'il da zakwan da usayya yayi yana yi a fili tsawon wata guda saboda haka ba za ka yi addu'an kunutu ba sai masifa ta same ka a ciki suka ce ai ai abin da suka yi ne ya jawo ake ake yin addu'an al-qunutu suka hujja da wannan sannan waɗanda suka ce kuma a'a ya ci gaba da yi ai da ya daina yi musu ya ci gaba da yi su kuma shirun da yake yin nan to kunutu yake yi su ma suka ba hujja da shi sannan yake ya gaba hujja da cewar ana cewa amin bayansa idan yana alkunutu da to anan dai maganganun yadda suke shine mu a mazhaban da muke kai mazhaban Imam Malik za a yi alkunutu a sallan asubahi ne sannan a raka'a ta ƙarshe kafin ruku'u kuma a ɓoye za a yi amma a mazan imamu shafi za a yi alkunutu a sallan asubahi a raka'a ta ƙarshe bayan an ɗago a ruku'u a bayyane a mazhabin imamu Ahmad bin Hanbal za a yi kunutu a kowace sallah amma idan masifa ta zo haka kawai ana zaune ba za a yi ba amma ba za a sallan suwa ba ai ba za a sallan juma'a ba na samma ba za a yi a sallan juma'a ba to saboda haka mu dai ga wanda muke kai kuma kaji sauran ma saboda haka in kaga wani yana yi karkace dan me ya samu wani wajen da ya samu hujja amma ana so ka tsaya kan mazhaba guda daya kar ya zama yau kana malikiya gobe ka koma shafi'iyya jibi ka koma hanbaliya a'a ba so ka zama haka kowa yana da hujjarsa kar ka soki na wani ka samu guda daya ka zauna a ciki sai ka zama ka zama dalibin da gaske kenan ka zama mai neman ilimin da gaske amma kana takudawa to abun ba zai yiwu ba وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في القنوت في, في قنوت الوتر اللهم أدني في من هضيت وآتني فيما عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من, من واليت تباركت ربنا وتعاليت رواه أحمد والأربعة وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله تعالى على على النبي إلى الآخر آه وعن الحسن بن علي رضي الله عنه daga sayyidina al-hasan nan sayyidina ali Allah kara masa yadda kala yace allamani rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya koya mini kalimatin wasu kalmomi aquluhunna fi qunutil wutr wanda zan ina fadan su a alqunutu na wutri ga sunan kamar haka allahumma hadini fi man hadait ya allah ka shiryar da ni cikin waɗanda ka shiryar wa afini fi man afait ya allah ka bani lafiya cikin waɗanda ka ba su lafiya wa tawallani fi man tawallait ya Allah ka jibinci lamarina cikin waɗanda ka jibinci lamarinsu wa barik li fi ma atait ya Allah ka ka sa albarka a cikin abin da ka bani wa qini sharra ma qadait ya Allah ka tsiratar da ni daga sharrin abin da ka da ka hukunta fa innaka taqdi lalle kai ne mai hukuntawa wala yuqda alaik amma ba mai hukunci akan ka innahu la yazillu man walait ya Allah ba wanda ya isa ya kaskantar da wanda ka jibinci lamarinsa tabarakta rabbana wa ta'alait ya Allah ubangijin mu ka girmama sannan ka daukaka rawahu ahmad imam ahmad ne rawaito wannan hadisin wal arba da sabu sunani tirmizi nasa'i ibnu dauda abu dauda ibnu majah ko wazara tabarani wa baihaqi tabarani da baihaqi suka kara cewar a ruwayansu kenan wala ya izu man adait ba wanda yace ya daukaka wanda kake fishi da shi zadan nasa'i min wajhin akar fi akirih sannan nasa'i ya kara a wata fiska daga cikin karshen sa cewa wa sallallahu ta'ala ala nabi ya Allah kai salati wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa lil bayhaqi an ibn abbas radiyallahu anhuma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yu'allimuna du'a'un ندعو به في القنوت من صلاة الصبح وفي سنده ضعف وللبيهقي أوجن بيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما دغ عبد الله بن عباس الله قال musu yadda kana yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam saboda gare shi ya kasance yuallimuna addu'a yana koyar da mu addu'a nad'u bihi fil qunut min salati subh wanda zamu na yin ta a cikin kunutu a sallan asubahi wa fi sanadihi da'afun amma a cikin danganansa akwai rauni to yanzu kuma bayan an gama mana maganan yin alkunutu sai aka dawo kuma kan addu'a da za a yi na alkunutu ɗin ya ce mana sai na hassan bin ali karamallawa jahu wardiyar anhu ma ya ce anisulama ya koya masa wasu kalmomi wata addu'a da zai yi a cikin alkunutu na wutiri kaga wannan bayanin mu riga mun yi shi cewa alkunutu a maganan wutiri kamar yadda wasu maza ba suka tafi akai ko cewa kunutun kawai a wutiri za a yi shi kamar yadda muka karanta yanzu to anan kaga nan ma za su yi kama maka shi a matsayin hujja annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'an da zai yi a alkunut na wutirin sa na ƙarshe ga addu'ar kamar haka shine muka karanta Allahumma adini fi man hadait wa afini fi ma afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yuzillu man man walait tabarakta rabbana wa ta'alait wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa duk da an kawo ta ruwayan cewar gashi wala izu man adait a wani wajen kuma an kara da sallallahu ta'ala ala annabi to wannan addu'a ne sallallahu alaihi wasallam ya koya masa yana yi a kunutun sa na wutiri da yake yi kaga ya baka addu'a guda daya sannan ya saki kawo mana wani hadisin na Abdullahi dan Abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana addu'ar da zamu na yi a cikin alkunutu na sallan asuba dazu ya ce maka a wutiri yanzu kuma ya ce maka a sallan asuba kaga du sun fito to a cikin dangane wannan hadisin an ce hadisin yana da rauni a danganin sa to abin da yasa aka rauna nashi kuma a akwai wani mutum a cikin sa da ake ce masa Abdurrahman bin Hurmus shi kuma mutumin yana da rauni saboda haka sai aka rauna hadisin saboda raunin wannan mutumin ya zama hadisin yana da rauni kenan sannan hadisin sai na alin nan hadisin sai na Hazan bin Ali din nan yana nuna mana cewar an shar'anta yin alqunutu kenan a cikin wuturi a cikin wuturi idan mutum ya alqunutu to ya dauki mazhabar da muka faɗa kenan ta su Imam Thauri da suka ce da mu alqunutun kawai a iyama a wuturi kawai ake yin sa ba za a yi shi a wani waje ba kaga zai kaba hujja da wannan hadisin kenan sannan kuma musahabi ne wannan addu'a wannan addu'an da aka karanta yanzu sannan malamai sun yi sabani cikin yin alqunutu a wutirin ah imamu abu hanifa da imamu ahmad da ishaq da wani kaulin na abdullahi bin mas'udin da nakai suka ce za a yi alqunutu a wutiri su musabi ne a wajensu amma imamu malik ya ce bayan algunutu a wutiri a wutiri ba za a yi algunutu ba sai a yaushe sai a cikin ramadana a ƙarshensa a cikin ramadana a ƙarshen ramadana ko ramadanan ya zo tsakiya an wuce goma farko an shiga goma na tsakiya kenan ya ce za a iya yin algunutu a wutiri Imam Shafi'i ma faɗi haka Imam Ahmad bin Hanbal wata ruwaya a wajen sa har yanzu ya faɗi haka sai na Ali ya faɗi haka sannan Ubay bin Ka'ab radiyallahu anhu shi ma faɗi haka yace lokacin da sayyidina Umar ya sanya shi ya zama limami akan mutane akan sallan shafa'i da sallan tarawihin nan to a goma na tsakiyar nan yana yin alqunutu a wutarin sa idan yazo to saboda haka suka ce za a iya yi kenan a wannan lokacin to anan dai abin da ake so a gaya mana shine a yin alkunutu hadisan da aka kawo gaba ɗayansu hadisan babu marfuyi a ciki ba hadisin da aka ɗaga shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama duka gaba ɗaya to saboda haka dalilin haka dukansu yawanci mawqufai ne malamai suka ce duk wanda ka dauka a ciki yayi duk wanda ka dauka a ciki yayi in ma zamu imamu malik kake irin namu shikenan sai ka dauki kunutun ka na asuba sai kai tai a imamu ba zamu imamu shafi kake yi sai kai kunutun ka bayar ruku a fili ka kai in ma zamu imamu abdul hamdul kake yi sai fitina ta samu sai kai alkunutun ka a kowace sallah banda juma'a kaga kowanne ya samu wajen zaman sa saboda ka duwanda ka dauka yayi amma kamar yadda muke faɗi shine shi mutum ana so ya samu inda yake shan karatun sa inda yake fahimta duk abin da kake zama kana da hujja a cikin sa koyarwan waye koyarwan wane ne to shikenan ka zauna iya nan ba zai yi kana koya a wajen wani kana koya a wajen wani ka cakuɗa su ba a karkata kuda ka zauna a waje guda kawai an fi son haka to ya gama wannan magana al-qunutu kenan hadisan da aka kawo kamar yadda muka ce akan qunutu suna da yawa addu'o'in suna da yawa ba iya waɗannan da ya faɗa ba suna da yawa duk wanda kai wanda ka samu mu namu Allahumma inna nasayyinuka wa nastaghfiruka ne ake karantawa to duk wanda ka samu sai kai wa na bi hurairah radiyallahu anhu kala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wa la yada yadayhi qabla rukbatayhi akhrajahu salasa wa huwa aqwa min hadith wa'il bin hujr ah wa na bi hurairah radiyallahu anhu daga sai na bi hurairah Allah kara masa yadda kala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani zara mishi lafsabata gare shi yace idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir idan ɗayan ku ya sujada to kar ya shumfuda kamar yadda raƙumi yake shumfuda kar ya kwanta kamar yadda raƙumi yake kwanciya wal yada yadayhi qabla rukbatayhi ya sanya kafafuwansa hannayensa kafin kafafuwansa kafin guyoyinsa a karaja salasa malaman hadisi guda uku suka rawaito kaga in ka cire Ahmad da Bukhari da Muslim kaga Tirmidhi na Sa'i kenan su suka rawaito wa huwa aqwa min hadisi Wa'il bin Hujr sannan wannan hadisin ya fi karfi akan hadisin Wa'il dan Hujr da yake cewa ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukubatayhi qabla yadayhi akhrajahu al-arba'a fa inna lil awwal shahidan min hadith ibn Umar radiyallahu anhuma sahahu ibn Kuzaima wa zakarahu al-Bukhari mu'alliqan mu'alliqan mawqufan yace hadisin Wa'il bin Hujr din shine yace annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi idan zai yi sujjada wada'a rukubatayhi qabla yadayhi yana sanya guyoyinsa ne kafin hannayensa a karjawul arba'a ashabu sunan ne suka fitar da shi tirmidhi na sa'i ibnu majah da abu dauda fa inna lil awwali shahidan min hadisi ibnu umar yace wannan magana na farkon yana da shahid din sa yana da inda aka samu shaidar sa daga cikin hadisin abdullahi dan umar sa'u ibnu kuzaima wanda ibnu kuzaima inganta wannan hadisin hadisin wa zakarahu al-bukhari mu'alliqan Bukari ya ambace shi amma ta'aliqan ya rataya shi ne kuma mawqufan ya ambace shi a matsayin mawqufi wanda bai daga shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba to wannan ma dai mas'ala ce mai cin gashin kanta ya ga maganan kunutu ya shiga kuma maganan in ka in zaka tafi sujjada ya zaka yi lokacin da zaka tafi sujjada hannayenka ne za su fara zuwa kafin guyoyinka su je ko gwiwoyinka ne za su fara zuwa kamun hannunka ya je shi ne maganar da yake ana hadisin da ya kama na farko na sai na biyu rera ya ce alai salasalama ya ce idan ɗayanku zai sujjada kar ya yi kamar yadda raƙumi yake yi ya sa hannayensa kamun ya sa gwiwoyinsa a hadisi na biyu kuma sannan ya ce wannan hadisin ya fi ƙarfi akan hadisin wa'il bin hujjar wanda shi hadisin wa ibn hujr din cewa yake yi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana sanya guyoyinsa kafin ya sanya hannayensa to anan malamai sun yi magana cewar meye matsayin sanya guywa ko sanya hannu a hadisin sai na biyo da makaranta yanzu da na Abdullahi bin Umar din nan wasu sun dauke shi a matsayin dalilin na cewa mai sallah zai fara sanya hannunsa ne akan ƙasa kafin ya sanya gwiwarsa ga dalilin su hadisan nan guda biyu sannan suka ce shi kuma hadisin wa'il bin hujr yace a'a mai sallah zai sanya gwiwarsa ne kafin ya sanya hannunsa sannan malamai suka ce waɗannan hadisan dukansu ba su inganta sun ɗaga zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba su ba ɗaga su zuwa ga annabi ba ingancin su bai kai har eh lalle an tabbatar ba marfu'ai ne dukan su hadisan wato ba su inganta sun zama marfu'ai ba kawai dai sahabi zai ce ya gane sallallahu alaihi wasallam yayi kaza wannan ma zai ce ya gane sallallahu alaihi wasallam yayi kaza amma bai tabbatar da cewa eh lalle gashi ba ba wai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ba kaga wannan ba abun da gajijiyan wuya bane kenan akai a cikinsa saboda haka malaman sai suka kasu wasu suka fahimci to ga inda za a yi wasu suka ce ma kuma ga inda za a yi waɗanda suka ce gwiwa za a saka kafin hannu imamu abu hanifa da imamu shafi da wata ruwaya daga Imam Ahmad bin Hanbal suka ce gwiwa mutum zai fara sakawa kafin ya sanya hannu suka ba hujja da hadisin nan na Wa'il bin Hujr da yake cewa naga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana sanya gwiwarsa kafin ya sanya hannunsa sannan waɗanda suka ce kuma a hannu za a sanya kafin a sanya gwiwa su ne imamu malik ya faɗi haka sannan ya kafa hujja da hadisin nan na abi hurairu wanda muka fara karantawa yanzu da kuma hadisin abdullahi bin umar ya ce hannunka ne zai fara zuwa kafin gwiwarka ta je kaga kowanne kowanne akwai hujja a ciki kowanne da hujjarsa a ciki to wace masaba kake yi malikiya kake yi to sai ka yi na imamu malik shi kenan hankalin ka kwance ka san karatunmu na bigi wannan littafinmu na bigi wannan an gama maka aikin nan ne duka an cire komi sai aka ana baka kawai in ka zo ka yi kaza ka yi kaza kai ka zamani wai ana faɗa haka kawai ne daman yana nan amma an sauwake maka aikin ne to saboda haka kaga wannan ba wani duwan da kai a ciki shikenan mazan imamu malik kake bi ga yadda zaka yi wanda muke kansa kenan zaka fara dora hannayenka tukunna gwiwanka ta biyo baya to wannan dai shine karshen maganar da ya kawo mana akan mi za a fara sanyawa idan za a tafi sujjada zai shiga mana kuma maganar zaman tayya idan ka zauna kayi tayyan ya zaka yi da hannunka zaka rungumi hannun ne ko ko zaka dora shi akan akan cinyanka ne in ka dora shi akan cinya za ka yi da shi duk zai bayani a kai ina ga za mu tsaya nan insha Allah in mun zo da abin da za mu magana a kai kenan Allah da abin da makaranta daidai Allah ba mu ladansa abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullah amana addu'a